الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata ɗaya ga watan jumadal akhir shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da hudu ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na ɗari da ashirin da shida za mu tashi darasi na ɗari da ashirin da bakwai hadisi na ɗari takwas da saba'in ɗaya sannan za mu tashi babu tarhibi wato fi sukunan madina wa sabri ala lawaiha mala yace babu tarhibi babu ne da yake magana akan kwadaitarwa fi sukunan madina dangane da mazauna ko wato zaman madina wa sabri ala lawaiha da hakuri da abuta wato jarrabawa da Allah zai saukar irin jarrabawa na cututtuka da abubuwa kala-kala da Allah zai saukar a wannan garin ana aisha radiyallahu anha qalat na na aisha Allah ya kara mata yadda ta ce qala nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi kira da aisha Allah ya tabbata gare shi ya ce Allahumma habbib ilayna al-madina kama habbabta ilayna makka aw ashadda annabi ya ce ya ubangiji habbib ilayna al-madina ka sanya mana san madina ka sanya mana soyayya ta garin madina kama habbabta ilaina makka kamar yadda ka sanya mana soyayyar garin makka au a da kowa biye da haka wato biye da yadda suke san makka shi ta za ka ga har a yanzu duk wanda ya yawan zuwa makka ya je aikin hajji ko umara za ka ga ya fi shauƙin madina kan makka duk wanda ya yawan zuwa don wannan addu'ar ta yi ta shiga ka fi shirkin madina kuma madina inda har yanzu ko gobe ka je mutuwar da bayan da wani mai maka wuri ko gobe ka je maka da madina ko ana aikin hajji ko ba a akwai bambanci to addu'ar ta hauka kwarai da gaske wa kulhum ma ila al-juhfa ya ubangiji ka dauke zazzabin da yake cikin nan shine umma wato zazzabin da yake cikin madina kamar da shi juhuba juhuba kuma mun san ina ne shi ne ya mikatin mutanen afirka ko inda yanzu ya narke ya zama ya cikin ruwa shi ne juhuba allahumma barik lana fi mudina sai annabi ya tsara da cewa ya ubangiji kai mana albarka a cikin mudun mudun nabi ma'aunin su na mudu wa da'ina da kwanan kuma har yanzu yana nan da albarkar um, wannan za mu koyi abun farko addu'ar annaba alaihi salatu wassalam da yawa garin madina cewa wani zazzabi aka rika fama da shi a lokacin sai roƙi Allah Allah ka ɗauke wannan mashinkarar da take damun mutane ta koma garin ta koma jurufa can bayan gari nan kuma Allah ya bai da kuma a lokacin malamai suka ce wanda suke tattara a gurin shi ne wanda ba musulmi ba ne kusan mafi yawanci a nan kuma suke ƙara ɗaukar dalilin cewa a je ya halatta ka roƙa wa waɗanda ba kabure ba su ta garanta lafiya da halaka Allahumma dalilin kamar da ba kama suna ba wani wani da ke Allahumma dalilin Allah ka ɗauke omicron kamar mutu ba kai ne ba ta ɗauke omicron daga cikin musulmi kamar yadda ita garin kafirai daidai ne domin annabi ya roƙi Allah ya ɗauke zazzabin da yake da ne mai da shi doka an bayyana da kyau ko ta'alimi shi ne ba kyau yanzu in kama sunan azumi ba shi ne babu kyau amma ɗaukar addu'a gaba ɗaya ka ce Allah ya biyo musu garin su ba kai ne bi ba yawwa to sai ce wannan kenan zanna abu na biyu ya nuna ma cewa idan ana fama da rashin lafiya ya kamata mutum ya roƙa wa uwansa musulmi wato sauki hadisin ya koyar da mu haka sannan kuma hadisin ya ba da wani ilimi babba daga cikin ilimin mutane annabta eh kuma abin da yasa ake cewa ya ba da wani ilimi daga cikin ilimin mutane annabta akwai ruwa a duba wannan ruwan sai don su mu'jiza annabi ta motsa a lokacin da annabi ya addu'a sai zama duk wanda ya sha ruwan nan ne kuma shi ne ruwan duk wanda ya sha ya yi da shi kaga ko mu'jiza annabi ta motsa sosai babu siyanatul madina min dukhul da'ud babu da yake magana akan Allah ya tsare madina dangane da shigar annobar da za ta mamaye gaba ɗaya gari wadda jan da nijan ilaiha zuwa ga wannan gari Allah ya tsare madina dujan da zai zo kwana arba'in ne kewaye duniya a kwana arba'in duban da maka da madina ana bi wa rayuwa radiyallahu anhu ba قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاض المدينة ملائكة wane mutum an kadin madina shi ne shuruquha wa fi dajiha hanyoyi da lokuna loko da zako na madina shi ne an kafa annabi ya ce akwai mala'iku akan hanyoyin madina loko da zako la yadkhulu hadda'un wala dajjal annobar da za ta je ce kofi da garin gaba daya da kuma dujal ba za su shiga ba kun ji wannan kai wannan kuma lokacin da wannan ta faru ai kun ga an ta bayani ba da sun ta bayani a kan wai suna ganin to kamar wato hadisin bai kamata a kirka ta yi wani daga annoba ya ne za a hana ɗauka aikin hajji a wannan lokacin malamai sun yi bayani mai fadi a kan wannan saboda haka ba ba ba wannan abin da suke faɗa ba haka ake nufi ba cutar da za ta zo ta gani garin gaba ɗaya annabi ya magana a kai amma rashin lafiya a ɗaiɗaiku za a iya yi za a yi daidaiku amma wanda ya tafi ta kama da garin babu domin annabi ya roka sannan kuma kuma kai ke yi wannan an bai mana maganar jijar ba amma annabi ya faɗa a hadisin abu hurairah in ban manta ba a hadisin na na aisha da take cewa wata rana annabi ya shigo gurin da shi da ke tsara kuka sai yake mari da shi da yake mari kuka kuma sai ta ce ya ba ni ya Allah na turo ni gari shi sa ne mai kuka sai annabi alaihi salatu wassalam ya ce dudan zai fito yake amma in dudan ya zo ni in dai ina da na ije na idar mu saboda haka ba zai yi komai ba yace amma kuma idan bayan bana nan ne ya fito sai ce ba ina rabbakum laysa li hawa zai zo ya file ni shi Allah ne yace zai ce to amma ina sanar da ku cewa ku sani ubangijin ku ba ido ne bane domin duk zai zo da ido daya haka ne to sannan zai kai abubuwa bayan ya ce shi Allah ne zai zai ce sama kai ruwa kuma da yi sannan zai kashe mutum ya ce shi kuma ya tashi duk wayannan abubuwan zai fito da su kala kala wanda idan Allah bai tsaye mutum ba to zai yi cewa wannan Allah domin zai tafi yana cewa shi ne Allah haka ne faɗa to shi da annaba ne da su sulan ya gaya wa nana Aisha sai yake cewa da ita zai ta yawo har sai ya zo Madina lokacin wato Madina tana da zai tara tana da ƙofofi guda bakwai ƙofofin da za a shiga Madina ƙofar sai guda bakwai kowace koba sai a ajiye mala'iku biyu a wajen bi kawai saboda haka su za su gane wannan koba to me zai faru sai dujar ya tsaya a daidai gurin ba zai iya shiga ba sai kirarun madina ya rubutu na ilayhi sai su ta fitowa suna zuwa gurin wanda yake dan dujar ne a cikin madina to sai ya fito zai bi amma shi ne zai shiga cikin madina ba dan wani zai iya hararo cewa a don mutum ya mutu a madina ya sha kenan a in ya mutu a maka ya sha kenan duk za abuja ya zai sha a duk za su mutu su zo da adadin jirgin gaba da shi annabi alaihi salatu wasallam ya ta ba da wannan labarin Abu Dawud ya kara a ruwaya da yake cewa zai ta yawo har sai ya je Filistin akwai wata oba da ake kira babu lulu babu lulu to ne dai wannan gurin bayan ya zo sai Allah ya sa annabi Isa ya sauko alaihi salam yana da shekara 33 domin a haka aka dauke shi zuwa sama in ya sauko to shi ne zai zo ya yi maganin dujal zai sauko ya yi limanci ya jabala ya kai adalci a wakata sannan ya kage dujal to magana zuwan dujal tana nan kamar yadda hadisai suka yi magana zai yi kwana arba'in kuma yana kewaya kwana na farko annabi alaihi salatu wasallam ya ce shi ke da shekara irin taku kwana da shi da sittin kwana na biyu daidai yake da wata kwana na uku daidai yake da mako to kaga sai ka tattara shi ne adadin kwanakin da zai amma kwana arba'in annabi to amma kwana na farko ga yadda yake na biyu na uku daga nan kuma annabi yake sauran kwanakin irin 24 hours sun haka ne kwana 37 sai ka tara da wani ya da inda jalle a kafa yana yawo ya ta runa ne da Allah ya kiyaye babu madina ki tarki shilara babu da yake magana akan madina za ta kore duk wanda ke mabiya shirin cikin madina to sai ta kore hadisi na ɗari takwas da saba'in da biyu ana biyu da yana biya lawa an hukar قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى وأنا annabi alaihi salatu wasallam yace an umarce ni da ni da yin hijira shi aka goge ba an umarce ai amara ni rabbi da hijira ilaiha wa kitabuha ubangiji na ya umarce ni na yi hijira zuwa ga wannan garin domin jin kafta shi to to da haka shi ne amara ni bi kai umartu kai bi kai yadda ta akulu alquran Allah ya umarci da ne hijira zuwa ga wani gari wata alƙarya da za ta dinjayi dukkan ruwa ita ce Madina ya kulu da yasri suna cewa da wannan garin yasri ba an gane ko kaga a munafikai masu kiran garin Madina yasri yasri domin shi yasri da Allah madaukakin sarki yake to kar a ce wa madina ya ce saboda tana da wata ma'ana tana nufin garin da yake wato garin zargi da kuma muni a yaren su saboda haka ta gari kamata ka kawo wannan magana ba wasu maka ce mina tsari shi ne wato alfasad suna nufin maɓarnacin gari to sai Allah ya rubuta sarki annabi ya ga yake da yau kana tsara kira Madina da wato ya tsiri ba annabi yana da suna ne yau baya san mara kyau sai ya hana wahiyar madina sai annabi ya ce ba ya tsiri ba mace da yau sunan da madina tarjin nata tarjin nata tana kore mutane kama yadda da jiro kabatar hadi kamar yadda ziga jiki yake fitar da dattin karfi haka madina take kora munafukai da dattin mutane duk wanda yake munafiki ba zai zama madina ba kamar yadda ziga jiki makera take sai da ta a cikin karfi haka madina take kore munafukai a cikin ta wane ne na to wannan kaga shi ma kai tsaye hadisin wato yana fito da fadalan madina akan sauran garuruwa gaba daya kuma har zuwa tashin alkiyama sannan kuma hadisin ya nuna annabi baya san suna mara kyau ko ga mutum ko ga guri duk abin da yake suna ne mara kyau annabi baya an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu wa anna arabiyyan lalle wani mazaunin karkara shine a arabiya mazaunin karkara baya a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawa saba alaihi salatu wasalam mubaya alal islam akan musulunci wato ya zo ya mika wuya ya musulunta fa zaba da arabi wa akum bil madina wannan mazaunin karkara kawai kafin ya bar madina kun ji maganar da ne a tabu irin wannan zazzabin da yake samun mutane kawai ne kama shi na madina ba a jar a arabi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai wannan mazaunin karkara ya dawo gurin annabi alaihi salatu wasallam fa kana ya rasulullahi sai ya ce ya ma'aikin Allah a inni bai'ati warware mun mubai'a da ni wato kamar na fata musuluncin da yake gaji ya fita ya fata shine a inni bai'ati warware mun mu baya kaga ya tamba abin kamar yadda suke da tamba annabawa sun tamba annabi Musa haka to shi ma da yanzu da yake gani ki kasta musulunci ke da gaba a warware mu baya ya fita fa ba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sun maja a wuce kuma dawowa bai da ba fa kana a kin bai a ki warware mu baya da ni eh فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى في الذي ثم جاءه سنن زي داو فقال لي أكيني بيع في كرو له وروريكم مبايع تلي فأبى في الذي فخرج الأعرابي مدن كركرا من يمتع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النبي إنما المدينة تأتي ita ne madina da take gani kamar ziga zuji تبدي خبثها ويرجع ريبها ونمر tana kore dattin dare an fahimta da kyau ko sannan kuma tana tafi lafiyayyen jikinta abin nufi tana ware waɗanda ba munafukai ba kaga wancan a ya shiga uku an bashi lamba da ba munafiki ne abin bai kai zuci ba Allah ya An zai bin Sabit radiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa sallam qala Annabi alaihi salatu wasallam yace inna aibatun wa ne ba Annabi yace ita madina aiba aiba gurin dadi da annajuwa eh gidan dadi da annajuwa shine madina za ka ga an tawo yu gaba ɗaya mutane amma sai ka ɗauka ba mutane ba ba da biya ne ba saboda ba a arguwa duk mutane su da da yawa amma Allah ya ce ga kowa an kowa suka da mutunta da cikin annuri da annajuwa wata mahaifiyar mu tace wallahi da ta ji maka musamman tana waje da tace min wallahi sai ta manta akwai wani abu ya bakin ciki tace sai da ta dawo Najeriya ta ce wai dama da bakin ciki take wallahi ban tashi sai gaba daya dole sai ka mace shi yasa nake ba ku misalin abokin mutumin zuwa da yake da fara ba wannan da ya rasu kwanan nan wannan Allah ya rahama shi da jama'a bi'e bala bi'e da ai kaga shi aka ce ni wanda biyan sa a na uku kawai zai yi yace bari ya sai kirki a a a maka da wakila a shekarar nan sai ya je ka hudu don da gari na sai ka ba a fara matsalar corona eh daga lokacin corona ne ya dan samu amma shi ke garu wani aran mansa da yake dauka mun koyar da shi yace mun wani lokacin da shi yake tafiya ba yake ne da ne ke cewa za ku yi jira ku da makaranta in ya gaya ba sai ya tashi a wannan lokacin in dai ya tashi tafiyar zai hudu suna hudu to da jira to saboda haka maka da madina suna da wannan baiwa in Allah ya ce mutum mutum yi zuwa eh ita zuwa Allah ya fara shi to wannan shi to kaga sai ce inna ha aiba tan fil khabata kama tan bin nar khabata al jawza nan ne ita wato aiba gidan daji ne tana kore da shi kamata jin laro kawata da kirda kamar yadda wuta take kore da jin azurfa kaza za a samu azurfa mai da jin da kamar yadda da ke gaban mu wada da cikin ji ma bayani in an zo cewa wajen awo da mai da kaza wajen magana da ba to saboda haka sai a sa shi a wuta ya ko dan da shi ya shirya wannan dantin to kamar yadda wuta take shirye dantin azurfa babu man arada alal madinati bi suri azabahu Allah ba ne babu da yake magana akan duk wanda yake nufin mutanen Madina da wani mummunan sharri to Allah zai narkar da shi sai ya narke har yanzu kuma alƙawarin yana nan mutum ga gwada ya kai sai Allah ya narkar da shi an sa bin abi wa qasir radiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji Allah ya kira da abin Allah ya tabbata a gare shi yana cewa la yajidu ahlul madinati ahadun illa al-ma'a annabi yace ba wanda zai kullawa madina wata mace da wato madina da kyar ba dai sai ya narke ko dai narkewa fili ko ta koyi misali narkewa ta fili shine narke a gani yayi zurbi yayi narke ta koyi kuma shine gaba ɗaya a daina jin labarin in wani abu da abin da yake takama da shi Allah maka mujin zargi ya karya shine narkewa duk kulafin da yake yi da yanzu ya zo baya shi ai yanar ce ko ba ka kuke wala ba hausa ba ko da ko dan wasa wanda za ka ga duk wasa da ya ce yanzu ya zo ya ku ya zama ka Allah ya tuna shi am to yi da abin da ke duk wani gari dai Allah amma sai Allah ya gama irin kasar an gama ganin ta sai ya sauke ta kuma sai ta zama labari ai da ba a labarin Amerika ko Rasha ce ba bayani ba Allah ne sun zama kamar kara to haka ita ba Amerika muna nan za ku gani wannan za su zama labari kamar kara to wannan shi ne to sai ce a kamar yin ma'un ne ko bilma zai narke ne kamar yadda ruwa yake narkewa a cikin jiki yake narkewa a ruwa a ga jiki ya narke a ruwa yanzu aka ce gaba ne dire by ventilation ne ko evaporation ne ko kaza ko kaza amma ba za ka iya warewa ba ya tafi ya tafi ne ku zo da haka wannan shi ne ko filtration ko wannan hanyoyin da amma din shi ya ware ya ce wannan jigiri ne da hannun da wannan ruwa da ya gaba to kamar yadda wato gishiri ne da yake a cikin ruwa haka mutum zai yi kaga hadisin yana bayani akan wato yadda Allah zai ba Madina kariya da kuma yadda hukumar waɗanda suke wa za su kulla wa Madina makarkata ko kuma shirin irin abin da zai same an gane ko babu tarjihin Madina din da barkin amsa babu da yake magana akan faɗaitarwa akan Madina inda baki da amsa wato mutane ya zanto kwaɗayin ya koma madina yayin da Allah zai ba da dama a ta buɗe garuruwa kan mutum ya zai ra'ada ta buɗe gari ya ta kwaɗayin bari ya bar madina ya koma mu yanzu za a buɗe gari za ka iya hijira ka koma madina domin ita ce ummul qura ko amma daga madina ka koma wani gari wannan sai a ce kamar wanda aka je ba to shi ne ake magana yayin da Allah zai bada dama ita buɗe garuruwa to karkai kwaɗayi kowane gari domin nan shi ruwa uwa kama aljanna ne in kana da dauki na za ka kuma ai ka gama zuwa kolon ruwa yawwa an su biya ni jina Ali Zuhairi رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نجا الذي ينجا تكتبه يمن لا أبوه يمن fayati qaumun yubituna kawai sai ka ga mutane sun taho yubituna ayya shukuna suna kwaranyowa suna gangarowa sai da hammalu nabi ahlihim wa man adawu sun tsebo iyalin su gaba ɗaya da mabiyan saboda kana madina an bude kawai mutum ya tsebo iyalin da kayan da ya biya mana saboda an bude ya mana wal madinatu khairu lahu law kanu ya'lamu annabi yake madina ita ce mafi alheri gare su da sun san haka bane ne wa tubdahu sham annabi yake za kuma a zo a buɗe sham fa ya'ti qaumun yuriduna fa yatahammaluna bi ahlihim sai kaga mutane suna ta kwarayowa sun je wuce yaran su su ma wa mana da'awu da mabiyansu wataƙila bayansu da ma'aikatansu da kaza da kaza sai ce wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun madina ita ce ta fara kai a gare shi dama sun san haka wa tuftahu al-iraq za a zo a buɗe iraki duk kuma an buɗe wayannan kun ga sai da an bar yin buɗe wasu garuruwan ma a cikin fa ya ci kauman yujisuna fa yata'ammaluna bi ahli wa man ada'u sai annabi ya kuma cewa wal madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun su ma wanda za su zo iraki madina ita ta fara kai a gare shi ina ma sun san haka ba ne mu domin addu'o'in da annabi ya wa Madina ai shi ita cewa ya Allah ka bawa kalin ka bawa Madina abun da ka bawa makaniki makaniki aka yi duk abin da aka bata na balala da jin daɗi Allah ya annabi ya ce Allah ka linka wa Madina kuma duk wanda ya ga alinke ne alinke ne na'am babu fil madinati haina ya turku ha aluha babin da yake magana a kan sha'anin madina lokacin da mutanen madina za su rika fita ana bi wa laila radiyallahu anhu kana an karbo daga babu laila Allah ya kara masa yadda yake sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji annabi alaihi salatu wassalam yana cewa ya turkuna almadinata ala khairi ala khairi ma kanat mutane za su rika fita suna barin madina ne da irin alkhairin da take da shi duk da irin da alkhairan da Allah ya tara mata la yashaha illa al-awabi mutane za su ta bucewa suna barin Madina ba abin da yi mamaye Madina a lokacin banda dabbobin dawa duk mutane sun tashi asirallahu yuridu awabi as-siba wa tayy yace yana nufin inda Abu Hurairah idraki ko yana nufin awafiyar siba shine dabbobi daji irin zakuna da dangoginsa zaki kura ga mutane ire-iren su waɗai da tsuntsaye masu farauta irin su shawo shirwa da sauran wa akira man yahsaru ra'iya da min mazaina wato ƙarshen wanda za a tasa ko za su gangaro aka ce wasu makiyaya ne guda biyu da kabilan muzaina yurijani madina za su gangaro sun taho sun nufaci madina yan aka ne rigana ne ma suna kururuwa yan aiku yan aiku da qur'ani ya faɗa wato shine wato mutum da yake kururuwa yana magana kamar irin wanda yake faɗa idan dabba da zo na tsaga muryar da ake a kora ta shine annai to sai ce yana akali bi ganai ganani ba suna daga wa dabbobin su murya suna kado su kai bidani ha wahkan suna zuwa suna kado dabbobin da sun shigo Madina sai su samu Madina ta zama kufai ba kowa duk an dadi ba mutane hatta idan balaga saniyatul wada har sai sun je gurin da ake kira saniyatul wada inda ake wakan nan da albadru alaina min saniyatul wada kharra ala wujuhihim su ma gaba ɗaya sai su faɗi su mutu me wanda yake nuna wannan al'amarin ba a yi shi ba amma duk da lokacin alkiyama haka za ta faru in mutane za su dade su bar madina to zai faru amma ba yanzu ba idan kiyama ta zo abin da zai samu madina kenan duk za a dadi mutane su rika kwaɗayin wasu wurare su dade su bar madina su gudu to har wayannan mutanen guda biyu da za su da kabilar luzaina su shigo madina da dabbobin su zo su ba kowa a madina sai dabbobi kawai a dabbobin ma irin na daji masu farauta Allah ya kiyaye to shine karra ala wujuhi ba sai su faɗi karra karru sun da da rubuciya ko sai su faɗi akan fuskokin su ma su mutu kaga abin da yake nuna ba a wannan lokacin wasu ma sun mutu har dabbobi na iya cin naman Allah ya kiyaye wannan wato yawa malam yake abin da yake hadisin yake nunawa shi wannan abin zai faru ne lokacin da kiyama za ta tashi sannan madina za ta yi ta zama a raye idan ka ga wannan abin ya faru to kiyama ta zo amma a raye za ta yi ta zama shi ne abu na biyu da za ka lura da shi sannan hadisin yana ƙara bayani fito da falalan madina kan sauran garuruwa har yau babu ma bayyana da kabari wani bari rawdatun ne da yawon janna wani ne babu da yake magana kan cewa annabi ya ce tsakanin kabari na eh da kuma mimbari na wani dautayi ne daga dautayin aljanna rawdatun ne riyadul janna kisa ga alagan mu na da gurin zuwa gurin har za ga wasu ba zuwa yau da suka saba zuwa sun san lokutan da ake shiga akwai lokutan da ake shiga sai ka shiga to ana abdullahi bin zaid bin al-majid anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ma bayna baiti wa minbari annabi ya ce tsakanin gidana da minbari rawdatu min riyadil jannah dausayi ne daga dausayen aljanna sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya kallo yana maka da baziya ba duka kallo ya ƙare yana Iza kaza da gina uwayi, ai kaga an tambaye shi dangane da aljanna sai ba da wata amsa sai ki cewa tambaye ta aka yi cewa ni ta wato ake bayani akan daɗin aljanna da kaza da kaza sai ki da annabi ha rasulullah yake saboda annabi na cikin ta kasancewar annabi na aljanna ya fa aljanna ma dadi annabi yana ciki ai an gama magana kai sunan da to kaga annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa cewa tsakanin gidansa da mimbari dubu ɗaya ne daga dausayin aljanna to kaga yana nuna ma falalar wannan gurin shi gurin da aka faɗa za ka ji zaba goran kaɗe haka sannan kuma kun san barin da ku wataƙila in yi tambaya a bana amsa zan ba da lillahi me kuma za a gano na falala a ƙarƙashin wannan hadisi banda wannan cewa dausayi a ƙarƙashin wannan akwai wata falala da nake so a fito da ita wata koyayya ce eh zan ba da misali a kai ko qur'ani ko wani me za ka ce dama an yi ma na fara نعم قال الإمام الزين نعم أي لا يدلون ما بعد قبره نعم Eh, na yadda da wannan ma ba ita bace. Alaikum salam. daga nan gurin daga rauza har zuwa ranar da wani kwallo ko da wannan yana cikin shugabanni ba ne ayyar muslim barakallah wa ji wannan ya ci littafi wallahi dan daga kan zuwa sai ya isa saboda wato ya fito da falalan na da Aisha domin ɗakin da ne a nan aka bunne annabi alaihi salatu wasallam ko ba nan bane la haula wala quwwata sannan kuma nan aka kira rawda min riyadil janna dautayi daga cikin dautayin aljanna dakin aruga ne boyayyen balala ke nan ba kai alhamdulillah dakin na na aisha ne kuma dautayi ne daga dautayin aljanna kaga mai hankali ya nan zai kara gane wace ce aisha barak Allah fi sai ka gaya mu littafi zan baka ko Qur'ani nan da zai ka zo ka gaya mu ko kudin eh in kudin ba yake zo sai na bari an tsara da na uku na yadda ai ni kaga mai mun komai wallahi ai qur'ani na zo kudin sa ne me a ciki ko kudin ko qur'ani ko wani littafi kan je ka zaba na yadda wane ne eh to saboda haka wannan shine ana bi hurairah radiyallahu an um an karbo daga babu hurairah Allah ya kara masa da annabi sallallahu alaihi wasallam kala ma bai da baiti wa min bai rawdatun min riyadil janna tsakanin gidana da minbari na dausayi ne daga dausayin aljanna wa minbari ala auri bai ce minbari na kuma yana kan tafki na wane ne kai babun uhudun jaman hibbu na wani hibbu babun da yake magana kan zuwa ki dutsen uhudu dutse ne da yake kan mu ma muke sarsa عن ابي حميد قال اقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوه تبوك ابو حميد الساعدي yake cewa mun dawo daga yakin tabuk tare da annabi alaihi salatu wassalam hatta idza ashrabna ala al-madina har sai da muka fara hango madina muka fara hango ta kaga ai daga hango ta zaka fara ganin zuwa din da ko gari ka je ka dawo daga Abuja ka shigo Kano ko za ka shiga Abuja akwai abubuwan da suke nuna wa cewa yanzu ka shigo gari ko yawa to irin wannan kana da jihadi ibada shine kai ba ne wannan garin dadi ne annabi ya yi wa hada uhud kun kai ko dutsen shi ya nuna an zo yake wannan kuma uhud ne sai annabi ya ce jabalin ya hibbu na wannan hibbu dutse ne da yake kan mu ba muke kansa wane mu wane mu wannan hadisin ya fito da fadalar dutsen Uhud sannan hadisin yana ƙara nuna wato falalar fifi da wasu gurare akan wasu domin akwai nan dutsen Uhud ba daidai yake da dutsen jale da goron dutsen ko yawwa ba daidai yake da kaza da kaza ba misali domin akwai nasi sannan abu na ƙarfi shi ne yadda annaba ne ga rasu wasu yake da sosai hadisin ya nuna babu fadilis salati bi masjidi makka ko bi masjidi bi masjidai aka ne gaba inda wato guda biyu babu da yake magana akan falalar sallah a masallatan makka wal madina da madina ana bi wa rayuwa radiyallahu anhu annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala salatu fi masjidi hadha sallah a wannan masallacin nawa in ji annabi masallacin nawa wanne ke nan da maka ko madina shi ne khairun min alfi salatin bima ya babu ya ya faraka a dubu a masallacin da ba shi ba illa al-masjid al-haram sai dai masallaci ne albarma kawai shi kuma yin sallah a nan zai yake sallah dubu nawa dari barakallahu dubu ɗari to yanzu dan Allah ko dan sallah dubu ɗari ba dai mutum ya zuwa ya sallah ba idan na gaya muku in kuka ga mutum yana jiya ku ya tabo masa ku ku daina korafi wallahi wani yana yi ne dan rashin sani wani kuma hasada ce wallahi wani rashin sani ne shi ya fahimta shi kenan yana ganin cewa a kamata ya a taimaka wa mutane a yi kaza a yi kaza ai mafi yawanci abin da za ka kalla in ga mutum yana wannan yana taimakon in ya yi taimakon ba sai ka wanke da ruwa saboda shi taimakon mutum ya ba faɗa ne ba sai dai wanda bai faɗa ne zai zo ya faɗa amma ba su yin irin wannan za ga ba sa so ma faɗa yanzu kama wannan da rage muku shi marigayi shi ne bella shi wannan abokin namu da yake mun da wani lokacin ai ko su laifiyar sun zama ya kashe wa Allah ko su laifiyar shi daukan wannan ma alaramar da bai bai da komai ke kirki ba je ji a gabu da jiwa sadaka ba ce to kuma ai sadaka ne dan gaje yana ga mana irin zaman da yi da abubuwan da aka yi masa to to wannan shi ne amma maka da Madina kaka hana ko in ka hun bari yana yi alazan gurin ta jaja suke kallon ka wallahi wallahi je suna zuwa gani suke ko dai rashin sani kamar mace ce ka zo kana cewa majinin al'ada kaza ne kuma sun san ba haka bane to irin wannan kallon alhaji da ya saba zuwa maka akai akai in ya ji ko yana kuna cewa adira kana kan mun bari yana bi kamata ku rika wallahi irin wannan kallon ne dauka ya kawai to to mala Allah ya je masa haka zai ma wannan kallon yawa kai ma ka je ka biyo dadin ba ka ga ya ake yi amma maka da madina a ni ba ba zan zan da wani da amma da wanda zan je kar a je maka ba wallahi sam kawai dai za a faɗaitar da mutum ya yi alkairi amma a ji kuma sannan ga wani ɓoyayyen sirri cewa ka je ka kai hira da su duk wanda yake zuwa duk abin da ya roka za ka yana ganin sa to kuma zai yi zuwa kai ma Allah ya hore ma ka je kawai ba shi kenan ba wani ya sha ice cream ice cream ko mai scoop ɗaya wani ne zama yake dama yake dama haka ake yi to irin wannan ne kullum yana surutu zai zo zai ta asarar kuɗi wani ka samu kuɗin ɗaya ka ci wani da shinkafa ka za ka sai da ya ce dama haka ake yi Allah ya yarda to wannan shi ne kaga wato mutum ya ji in ka Allah ya hori maka ne kai ta sallah idan wannan wajin na buri ba eh wani mutum duk in ka samu kanka a Madina kai wannan za ka ma su ayi wannan mutum yaji sai ka azumi yaji ya azumi a Madina in ya da maka ya azumi wallahi ka ku mai wannan dabi'a ko a Najeriya ma an kana azumi za ka kafa bin Allah wallahi tara a maka da Madina za ka mutum ya zo masallaci ne na gurgudi ya karanta Qur'ani in ka bibiya azumin ne jirin ne ko na Allah ballan tara wanda ya samu kansa a maka da Madina babun la tushaddu rihali illa ila thalathati masajid babun da yake magana kan cewa ba ta ba a kunna tafiya mun yi wannan babu a baya mutum ya yi ta ya kawai sai ba kayan sai tafi yake kafi ko ziyarar masallaci masallacin allo bai ko na zai bata bin jama'a ba sai dai ka ce kan ana juma'a yau a wajen itikafi za a ce can za a yi itikafi nan ba za a yi ba in dai juma'a za ta amma bai fi ziyara ba tunda shi ma na tuba ne yawwa an fahimta da kyau wannan shi ne amma na maka da madina da masjidin aqsa to ba ka madina za ka iya kulla da biya mutum ya takakkiya ya biya kuɗi dan ya tabbata to shi da annabi ya ce sai zuwa masallatai ana biyo ne da biya Allah an an nabi sallallahu alaihi wasallam la tashaddu bihala annabi ya da Allah tabbata gare shi ba a kulla da biya إلا إلى ثلاثة مساجد الله مسلاتين لا أكبة المسجد الحرام مسلاتين الفرما ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسلاتين النبي من المدينة مسجد الأقصى ومسلاتين قدس Allah ya kwato mana to kaga an yi bayani akan falalar wayannan masallata da kuma yin bid'a dangane da kullu tafiya zuwa ga wani masallaci dai ibada idan gari ne kai ka ba komai amma dai ibada da halalla ba sannan an kawo falala a kan sallah a kan wayannan masallatan babu masjid kuba hadisi na sarki babu da yake magana akan falalan masallacin kuba wa fadlu salati bi da falalan sallah masallacin shek zarban ke eh ko wato dai masallacin sallah a cikin sa wa ziyarati da ziyara zuwa gare shi ana zuwa ziyara na ji idan an yana yin sallah raka'a biyu kuma عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال ان كان النبي صلى الله عليه وسلم ياتي قباء النبي ya kasance yana zuwa quba rakiban yana zuwa kan abun hawa ko makiyan kuma yana zuwa a kafa wanda suka saba zuwa manzon kilomi da na wani za a dai kabir bara sun ga su za a tambaya tazara tsakanin na san dai ba da yawa yawa ga alin da Abdullahi ba na kilomita biyar ko uku zuwa biyar to in kilomita biyar to ka gani annabi yana zuwa a kafa kamar daga nan zuwa ina kenan five kilometers engineer na na da nisa ko ya kai nisa yi malam ba matsaye ban zuwa nilai mil biyu to duk mil ɗaya kuma sai a bambaci zuwa fulani ba bai kai ba ya kai yan lemu zai kai kawai kilomita ai na zo ni masu motocin nan ba domin auna ko ni a babur na wannan auna kilomita wannan tana ke mota na yau wato kaji tsakanin daga masallacin madina zuwa kuba din a alai kabiri ya ce bibi daga nan zuwa ɗan lemu ba daga masallacin daga masallacin madina zuwa kuba magana ka ta mutu a wani shirage ga shi ma alaji ya tabbatar ma Allah ya gadar da mu a ga yanzu a wannan abun ya faɗo ba ku kwalwa duk wanda kaje sai wannan karatun ya dawo dan ka auno mana a kirki eh karatu ya lauka kenan eh Allah ya gadar da mu babu fadil masjid kuba mun biya shi ko shi muka biya to abubuwan da muka fara ne ya Allah ba mu ladan da wanda muka kuskure Allah ya yi mana to kaga sai yau muka gama aikin haya yanzu zaki mai zuwa aure za mu zo kuma aure su ba da dole za a tabo yanzu to abubuwan da muka fara ne ya Allah ba mu ladan da wanda muka yi kuskure Allah ba mu kuskure ya yi mana muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa da gobin da wadawata wayannan bayan Allah da muka rasa zakamurai wanda suka yi wa addinin hidima da Zahiri Ahmad Ibrahim da Ahmad shugaban shari'a ta koli wanda duk malaman mu za su gaya ma ba ma mu yara ba za su gaya ma duk wanda ya taso me dukan da ya ya dan da Zahiri Ahmad a matsalar taimaka wa addini da kuɗinsa da jikinsa dan ba na manta malam Jafar har ya rasu baban sai ba zai ce ba baban mu da ta aini Ahmad dan mutum ne da zai zo ya ba hidima da kudin sa da lafiyar sa da jikin sa yawanci malaman garin nan ya mutu wannan da ta aini Ahmad zai ba hidima iya iya wasa har ka addini zai da karfin da ya kare saboda haka kun ga ya tafi ana nan ana nan alhaji wakil usman to ba ina yau ba da rabar da shi ina duba da shugaban sa ina amfanuwa sosai shi ma Allah baka kudin sarki ya karɓi rayuwar wanda ina buƙatar kamar yadda na faɗa saboda karancin lokaci in ƙara irin tambaya ce kuma zan kuma yin zalaha da zuwa cewa wa'annan bayan Allah na tafiya amma an ka kalli tsarin mu matasa da muke tasowa yanzu ba baka kudu ka yi kuma shiga uku idan ka kalli wato tabakat na matasa ne yanzu za ga babu da bakwai wannan shi ne ni ina jira da zuwar wayar nan bayan Allah wallahi wannan abubuwan sun suka faɗo ne yan mazan jiya waɗanda muke da tura gowa shi sa nake yi ba da shawara na gaya wani matasa da muke da ake gajiyar nan na ce wani duk wanda ya san yana da manya yana tare da su da Allah ya yi musu baiwa to yayi kokari ya tafa kula wani wata baiwa wani da Allah ya yi kafin su bar duniya don ba za su dade ba kai ka san yanzu kowa a cikin mu nan yanzu inda za a ce kowa Allah zai ninka ma wato zai ninka ma shekarunsa irin wanda yi a ce Allah zai kara ma da musu idan da yawa matasa sun yadda duk iyayen mu da iyayen mu ba za su yadda ba domin sun san cewa shekarun nasu sun kai inda suka kai to abin da kai ne mu matasan yanzu illolin da tura suka ɗigo suka watsu ciki suka daɗa ɗaɗɗana mana tarko da su duk sun harba mana a cikin su muke ta yawo wayannan manyan da suke tafiya suna tafiya ne kwata-kwata ba makwabin ta kowane bangare ta bangaren ilimin da yadda suka yi amfani da shi da rubuce-rubuce da kuɗaɗensu da yadda suka taimaka wa addini yanzu a gaba da shi mai kuɗi mai kuɗin gaske ba ruwan da abin da ya shafi addini ya gwammace ya rika gasar mota da kaya bai da cewa ya yi abin da zai tallafa wa addininsa ya ajiye wa alaƙi ba ke so ba wata magana da ta burge na cikin maganganun da ya ke zama ƙasar ita ta fita wata wasu rikta da wani ilimi har da wani araba na san shi da suka kai masa ziyara wani lokaci sai yake bayan an gaba a fito an yi hoto sai yake nasiha ɗaya zan ku ji tsoron Allah a cikin duk abubuwan ku ji tsoron Allah yake sana abu na biyu ku sani cewa irin hidimar da kuka yi kuka yi wa addini duk wani abu da kake na gaba da shi ita za ta ci gaba da wanzuwa bayan ba ka yi ce kun ga wannan gidan na kun ga duk girman sa sai ce na mutu ba na wuri haka yi yace wannan masallacin da na zanna wani shi ta na buƙa wa dai shi ne maganar da kai yanzu ma za ka zanta da dinin nan a matakin da kake ne kai wa addinin Allah ne kai na ga yasin injiniya kwanaki da za mu fara kulbaratar sun mu na tsarin ICT media ko wannan da da muka tafi muna da hannun ɗaya daga cikin limaman da yake mun shi tarbiyyar da ya bawa ɗalibansa wallahi sun sun je da'awa guri ana da buƙatar kaza zai iya kallon injiniya da zai ce tafi ƙauyen da kai za ka je ka gina masallaci kuma sai ya gina sai na ce to mu abun bai zo mana bai zo nan ba yake zai yake wallahi akwai lokacin da ba wani daga cikin masu tallafawa ya kai ya samu kare ya aji ki mataki yana da jari ya kai miliyan arba'in da ɗaya yace a matakan da suke zuwa masallaci a cikin da yake a haka ba kuma kuma sai da haka tafi yana ganin ko wannan tafiyar da na yi tare muka yi tafiya ne wallahi abin da ya gaya masa limamin ne a masallacin juma'a yace shi ɗaliban su sun saba da haka mutane ne a wato hausa fulani irin mu amma sun samu wannan tarbiyya amma mu mafi yawanci ba mu da wannan tsarin kowa ya gwammace an ya kamata kullum ka rika duba hatta cikin kuɗin da kake samu dubu goma nawa kake warewa Allah kuma warewar da ba sai kowa ya ji ba nawa aka yi saboda haka ya kamata kuma ku fahimta da kyau duk da cewa wanda duk wani ya zo yake ma wani ya aikin Allah kaza kauna ce ne domin aljanna yake so ka shiga to amma ba ba kowa ne yake da wannan fahimtar ba wani zai rika fahimtar abin abin bai shi sa ni na fi sha'awar mutum da bakinsa ya ce in ka ya daji na addini a gaya mu na fi sha'awar irin wannan na fi sha'awa saboda ba mu samu wannan tarbiyya ba da zaka ce wani kai ka shi mutum ka wuri kaza ko ka shi ba mu duru kawo duwa mu ba dantan tambaya ka ne za a yi in sun yi wazan ba zai su ba misali wanda da zaka kalla ka ce kawo duwa mu to ka isa da shi to ya kamata ina ɗan kawo wannan tunanin ne domin matasan da yawa da suke da su masu ce da suke ba zan ne za ta yi ba mutum ya zanto yana da kishin abin ko bai da shi to sai Allah ya ba ka lada saboda haka wannan shi gaskiya ni abin da yake so da zai ba ta yi Ahmad Alhaji Bashir Usman Toba muna kai masa addu'a Allah ya gafarta mu da yaji mu amma Allah maka kuce sarki ya ba mu makwabin ai ga da irin da shi da za ku ga wallahi ba da wata da ta kirawa ba dai yana da wani ba to ina da tunanin cewa ya laida ni ina da cewa ina wa shekarun da na san da Abdurrahman kafin girma ya tun maza na zan yi sosai ina yawan faɗa wannan ba wai sai da girma ya gama tun maza ba don in amfana to irin wani abubuwan ya kamata duk inda muke da manya ku yi kokari ku amfani da duk abubuwan da Allah ya mutu wata ran ba mu ne manya ana ji kana so ko ba ka so haka nan za a ce mu ce da tawon masallaci a ce a kira mun Muhammad Sani Faki a kira injiniya su ne haka kira malam Muhammad su ne da tawon duk da su za a yi abin da su saboda haka yaushe za mu samu yaushe Allah ya dace da mu kuma Allah ya yarda mu akwai inda yake yayyan mu iyayen ma masallacin Ali Abubakar Musa Wuri amma da aiwa an sami ya ba yau duna ba mu ji dunan ba ma na manta Fatima ko wal jannatu muna roƙon Allah ba ku kin sarki albarkace ta Allah ba ku kin sarki ya ba da shi wa tarbiyyar da ita muna roƙon Allah da sunan da dawowa da ko da wata waɗanda karba mu gidan da ya Allah da gidan da gaba idan ta mu ta zo Allah ya samu ta ido da imani Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon gurda Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon gurda mana muna da kuma Allah da sunan da dawowa da tsibobin da ba da wata ka kalma Allah ya ba da ita lafiya Allah ba da wata sarki ta yi hankali da kunci da al'umma da ke fama da shi na garuruwa Allah ka yaye ƙasarmu da ake fama da tsadar rayuwa Allah ka yaye mana muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa da kofin da wata kuta waɗanda suka sa aure gaba da waɗanda aure ta kuma gaba Allah ka shiga nan Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon gulma Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon gulma mata Allah ka faranta mana rayuwar mu Allah ma na fi da take ne ya hasara wa Allah ta da ke da sanar kina a gaba nan kullu lahu wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد